أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa na soshi ko yanda ake haɗa ma'anonin na soshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna muna tafiya ne tare da tattafai guda biyu littafi na farko littafin dafu ihamil tirab an ayatul kitab na sheikh al'allamatul qur'ani muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin wannan shine darasin mu na 175 ko zaman mu na 175 kenan ko majalisi na 175 yanzu muna a matsala ne wato ta ɗari da matsala ta ɗari da ashirin a cikin littafin daf'o'i hamilin tirab an ayatul kitab wato mun kai ƙarshen wannan matsala ba sai lokaci muna halinsa to yanzu kenan insha Allah ta'ala za mu ɗanyi bita kaɗan baya na daga abin da ya wuce sannan sai mu zo sai mu ɗora akan inda muke an gani ko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya to yan uwa musulmi a cikin littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab a mas'ala ta 100 wato 20 wanda muka fara bayani kan ta lokaci mun halinsa malin yayi bayanin cewa wannan aya tana nuna cewa wato inda Allah ya ce ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi wato kenan wannan aya tana dukkan wato manzo ko shi ko annabi idan zai yi karatu shedan zai wato jefa wani abu cikin karatunsa to duk da yake waɗansu malamai malam yace sun fassara tamanna nan ba karantawa ba sun fassara shi da wato buri to sai malam ya tafi cewa to in mun tafi cewa akan fassara ana nufin karatu to wannan ayar ba ta cin karo da cewa shedan yana da iko akan bayin Allah domin nan ana rufin shedan yana da iko ne akan wato bayi wanda ba su da ikon tuba da gare shi to kenan da haka wannan bai zama towa shedan yana da iko akan annabawa har ya kawo dai bayanai na malamai ina fata an fahimce ni ko kuma shedan in an ka fassara sultana hujja to ai bai da wata hujja domin abin da yake kira zuwa gare shi ƙarya ne to sai malam ya kawo wata kissa da an ka kawo kissa ta al-gharaniq wanda an ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karatu sai shaidan ya jefa wani abu cikin karatunsa a makka tilkal garani qulula wa inna shafa'atuhunna la turtaja to wannan kissa din sai aka kawo ta malam ya kawo wato cewa wannan kissa bata inganta ba ya kawo cewa a shari'a bata wato ba ta tabbata ya kawo maganganun malamai ya kawo riwayoyi akwai magana ta da ya kawo na cewa malamai sun yi bayani kan wannan muka duba daga ciki akwai magana ta imamul bazzar da magana ta imam hafiz ibn kathir da magana ta imam shaukani an gane ko da kuma bayani kan abin da qadi ya karyatar da wannan da ibn al-arabi da imam fakhruddin razi da sauran malamai masu yawa to inda malam yace wa abtalaha iyad qadi iyad ya karyatar da wannan kissa wa ibn al-arabi al-maliki da kuma ibn al-arabi al-maliki wal fakhr razi da imam fakhruddin razi wa jama'atun wa jama'atun kathira da jama'a mai yawa anan ne lokaci yayin halin sa to a yau za mu tashi akan wannan malam ya ce to wa min asrahil adillatil qur'aniyyati fi butlaniha daga mafi fitowa a fili karara daga cikin dalilan alqur'ani an gane ko fi butlaniha wanda suke nuna wannan kissa bata inganta ba annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qara'a ya karanta ba'da zalika bayan ya karanta wato kenan afara'aytumul lata wal uzza wa banat ath-thalithata al-ukhra في سورة النجم أتكين سورة النجم قوله تعالى فطر الله سبحانه وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أي با كومي بني سي سورة يوندا أبو بني لكو كسن ياما سونا أنتم وآباؤكم ku da iyayenku ma anzalallahu biha min sultan Allah bai sabkar da wata hujja ba wato akan wannan na fata an fahimta wanda kuma ma anzalallahu biha min sultan ya zo a cikin suratu najmi ya zo a cikin suratu wato yusuf kuma ma nazzalallahu biha min sultan shi na cikin suratul a'raf kenan sai kai hattara mai hadda alqur'ani ma nazzalallahu biha min sultan a cikin suratu wato al al-a'raf kenan malam yace to falau faradna da mun wato faradna mun farlanta ma'ana mun dauka mun saki a saki irin abin da ake cewa na sakan maka annahu qala cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tilkal gharaniqul ula ma'ana wannan kalmar shedan ya jefa ta har ya fade ta a cikin halshen sa waɗannan goma kan masu daukaka an gane ko wa inna shafa'atuhunna la turtaja an gane ko ya dan ƙara ballutu min mun karanta wannan ne saboda aji yadda kissar take duk da kimanin ya dan nuna akwai abin da za a dan ƙara wato akwai maganar da aka shafi malam yace thumma abtala zalika sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bata wannan bi qaulihi da fatarsa in hiya illa asma'un sammaytumuha kenan ya bata cewa ma maganar da cewa su waɗannan gumakan suna da daukaka za a kuma ana tsammanin ceton su sannan kuma ya dawo yace in hiya illa asma'un sammaytumuha waɗannan ba komai bane sai sunaye da kuka sanya ma suna fa kaifa yafrahu al mushrikuna ba'da da hadha al iftar ya za a yi mushrikai an gane ko su yi farin ciki bayan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya faɗi wannan magana kuma ya sake husata wazammi attab kuma bayan ya yi zargin waɗannan gumakan cikakken zargi da asunamihim ga gumakansu bi annaha asma'un cewa su sunaye ne bila musammayat waɗanda ba su da haƙiƙani wa hadha huwa al-akhir kuma wannan shine na ƙarshe magana da za a yi ƙarshe aiki da ita ta ƙarshe kenan domin da malami yana faɗar magana maganar da yake aiki da ita ta ƙarshe da ita za a aiki an gane ko kamar yadda ɗalibai ilimi ya kamata su yi hattara zuwa danganta magana zuwa ga malami in ba a sani ba tana yiwa ya tashi kan wannan magana wa qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam karatun manzo Allah tira da aminci Allah su tabbata a gare shi suratul najmi suratul najmi suratul najmi suratul najmi bi makkah a makka wa sujudul mushrikina sajada mushrikai thabitun fi sahihi an gane ko kuma ya tabbata a cikin sahihi an gane ko walam yadhkur fihi shay'un min qissati al-gharaniq amma kuma duk da haka shi imamul bukhari ya faɗi mushrikai sun yi sujada amma bai faɗi qissatul gharaniq ba mai tahqiqin wannan littafi yace unzur kadiba sahihul bukhari hadisi na 1067 kadiba cikin hadisi na 1070 ka duba cikin hadisi na 3853 ka diba cikin hadisi na 3982 da hadisi na 4863 cikin sahihul bukhari to duk ya za a yi a cewa ga kissar ta zo kuma imamul bukhari bai kawo ta ba kenan wannan yana cewa bata inganta ba malin ya kenan cewa manzo Allah sallallahu ya karanta ko mushrikai sun yi sujada kenan wannan mushrikai sun yi sujada ba dan saboda an ambaci allolin su ba qur'ani yana da karfin da wani lokacin in an ji shi dole sai an yi sujada wa alal qawli bi butlaniha malin yace in mun ka ce wannan kissa ta baci ƙarya ce to fala iskara babu ta ba wani wato kenan shubha babu wani rikitarwa wa amma alqawli bi thubutil qissa bi thubutil qissa amma idan muka ce wannan qissa ta tabbata kama huwa kama huwa ra'ayul hafiz ibn hajar kama yadda shi ne ra'ayin hafiz ibn hajar al-asqalani fa innahu qala yace fil fath a cikin fathul bari mai takai wannan littafi yace kadiba in kadiba namba ta uku namba 3 kenan mujalladi na 8 shafi na 439 kullu ina fada irin wannan shafi taba'a irin wanda take a hannun mai littafi malin ya ce to fa innahu qala fil fath al bari shi ibnu hajar ya ce a cikin fath al bari inna hadhihi al qissata wannan qissa sabatat ta tabbata bi thalathati asanidin sadda ta fuskar sanadi uku kulluha ala shart sahih kowanne daga cikin su yana da cikin sharhi na sharadin sahih kenan sahih al bukhari kenan wa hiya marasil an gane ko amma su marasil ne ya an ci marasil wanda ba a kai shi ba zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam duk da yake marasil ne an diba akwai mursalus sahabi shi wannan ingantacce na kuma akwai ma'alahu hukumar raf'i idan sahabi ne ya faɗa yana ya zamantowa hadisi ma'alahu hukumar raf'i in abinda na gaibi ne koko abinda bayyuwa sahabi ya faɗi shi da ijtihadi in kuma abinda sahabi yana faɗa da ijtihadi sai a yi fassala a bambanta wanda ake iya yin ijtihadin sai a duba a gani ko za a karba ko ba za a karba ba na fata ana fahimta ta don haka mursal sahabi shi akwai ikhtilafu in ya inganta amma mursal na wanda ba sahabi ba to akwai sai da wadansu sharuɗa ake karɓar su wadansu masu na ganin ba sai an sharuɗa ba za a karɓa ba malam yace to wahiya marasilun dukkan su inji shi ibnu hajar marasil ne yahtajju yahtajju bi mithliha man yahtajju bil mursal wanda yake kafa hujja da mursal yana kafa hujja da ita wa kaza man la yahtaju bihi hamma wanda bai aiki da mursal li itidadi ba'dha bi ba'd domin sashen su zai karfafa sashi li anna turuqa domin su hanyoyi idza kasurat idan sun kai yawaita wa tabayinat makharijuha kuma mafitar su ta zamanto daban-daban ba ta hanya guda bace dalla zalika ala anna laha aslan wannan yana nuna cewa tana da asali falil ulama'i an zalika ajwibatun kathira malamai suna da amsoshi daban-daban da suka bayar min ahsaniha mafi kyawu wa aqrabiha kuma mafi kusa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam in ma an ɗauki cewa wanda in kissa ta inganta shi ibnu hajar ya ce to malamai amsar da suka bayar cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yurattilu surata tartilan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana karanta sura tartilan tartili kamar yana tafiya karatu irin na a hankali a hankali shine tartil nan ba wancan tartili na malaman tajwidi ba a wato abin da ake nufi da shi shine karatu a hankali a hankali yatakhallaluhu sakatatun wato yana yin kawaici takhallul shine daga abin da zai zo khilal tsatsagiya kenan akwai sakatat yana san yana dan yin shuru kadan sannan kuma ya ci gaba da karatu shine ya takhallal yana shiga tsakiyar karatun shi akwai yin kawaici falamma qara'a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta wa manata thalithatal ukhra kire karanta wannan aya suratul najmi qala ash-shaytanu sai shaydan ya ce la'anahu Allah Allah ya la'ance shi muhakiyan li sauti kuma ce Allah ya kara la'anta shi da ma da anannina muhakiyan li sautihi sai ya koyon sauti shine muhakiyan daga al-muhaka ne ya koyi sauti na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam muhakiyan li sautihi sallallahu alaihi wasallam ya koyi sautin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace tilkal gharani qul'ula har zuwa karshen kissa kenan da an rubuta alif da lamun da kha'un ana nufin ila akhirih shine ake yin abin da sai a ce wato a rubuta alif da alhamza da kha'un an gane ko ko gobe in ka gane shi yana nufin ila akhirih ya ce to fadannal mushriku na sai mushrikai suka yi zaton anna sauta sautuhu sallallahu alaihi wasallam cewa wannan sauti sautin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne wa huwa bari'un min zalika shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya barra daga wannan bara'ata shamsi min al-lamsi kamar yadda rana ta kubuta da atabata dan ta yi nisan da ba za a tabata ba sannan kuma koda tana kusa zafinta ba zai iya ba da damar da a tabata ba abu ne in yawo ya talaraba suke wannan ko ku su ce bara aka bara'ati wato zibi min dammi ibni yaqub kamar yadda kura ta barra daga jinin dan annabi yaqub shine annabi yusuf da aka ce wato an canje shi alhali ko kura ƙarya akai mata laraba suna faɗin irin wannan abin da malama shi cewa wato iskanya irin magana ta zama to ƙarya sai ce iskanya ce ba ana nufin aljira ba ko ko wani lokacin ya ce zuke ta malli yace to wa qad bayyana hadhihi almas'ala mun bayyana wannan mas'ala bayanan shafiyan bayani ingantacce fi rihlatina a cikin rihilan mu wato littafin da rubuta na balaguransa daga kasar su ta Mauritania shi mara kenan zuwa kasar Saudiya falidhalika ikhtasarnaha shi yasa mali yace nan mun ka takaita ta huna anan fa zahara annahu la ta'arud bayna al-ayat mali yace sai ya bayyana cewa babu ta'arudi tsakanin waɗannan ayoyi an gane ko mai taqiqin wani littafi Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi sai yake cewa da ya kawo nan ba ta farko inda malam yace fa zara annahu la ta'arud bain al-ayat wanzur kadibi al-jawab as-sahih liman baddala din al-masih ibn taymiya kidan kadiba cikin al-jawab as-sahih liman baddala din al-masih mujalladi na biyu kiran shafi na 35 da kuma al-fatawa al-kubra na Sheikh al-Islam ibn taymiya mujalladi na biyar shafi na 257 an gane ko kidan ka ƙara duba ka ƙara ganin bayani malin ya ce to wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine karshen abin da malin ya kawo a karkashin wato wannan wato mas'ala kenan to akwai yan uwa musulmi abin da ya kamata mu ƙara a karkashin wannan mas'ala din da malin ya kawo kafin mu ƙarasa sauran karatunmu ko mu ci gaba da karatu eh wajen inda Allah subhanahu wataala yake cewa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati kun ga wannan wawun ta nuna akwai bambanci al-mughayara asalin wawun tufidu al-mughayara al-mughayara daga al na wani to kenan ta nuna da rasulu da nabiyu ba ɗaya bane wanda yake nuna mana cewa kenan ashe wato larabci ka'idodi na larabci da kuma ka'idodin shari'a suna da tasiri wajen wato fitar da kumce-kumce na aƙida ko na shari'a ko ko bayani na tafsiri na alkur'ani mai girma wanda shi yasa nake so in ba ɗalibi shawara akwai littafi alqawaidul usuliyya almu'athira fi aqidati ahli sunnati wal jama'a wal radd ala al mukhalifin doktora ce da aka rubuta a jami'ar islamiyya bil madinatul munawwara littafin yana da kyau kuma kana iya ɗauka alqawaid al usuliyya al mu'athira في مسائل عقيدة أهل السنة مثالي في مسائل عقيدة أهل السنة والرد على المخالفين كوكما المؤثرة في عقيدة أهل الشي... في في عقيدة الشيعة شيعة دبن دبن في عقيدة مثالي والد والد والد bincike ne mai yawa kowace aƙida ya kamata kai karatu akan ta tafsiran wa tatbiqan ka san dalilin da yasa ka rike aƙida ta ahli sunna ga usul a usulul fiqh ba wai shi usulul fiqh yana tasiri ne a cikin littafin wato al-fiqh ba a'a har cikin aƙida yana tasiri sannan kuma abin da ya kamata mu gane ita shi kan shi wato aqida ana kiranta fiqhu ana kiranta al-fiqhu al-akbar an gane ko kuma inda Allah inda ake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi da yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah yake son shi da alkhairi zai bashi fiqhu na addini ba ana nufin ilimin fiqhu wannan ba a'a aqida ba ita ma fiqhu ce fi din domin in baka fahimci aqida ba ma ai addinin naka ma wato baka fahimce shi da kyau ba ina fata an fahimce ni to wannan littafi yana da muhimmanci kuma ina ba ɗaliban ilimi shawara a karanta al-musu al-muyassara ta fil ahzabi والأديان في في الأحزاب والمذاهب والأديان المعاصرة وفي الأديان والأحزاب في الأديان والمذاهب المعاصرة دي كما أبين دي كما ده كسول لتافن لتافن يمي مهمان شي قرأي لغسكي أي تلخيص النقطة شي أبين عند كرا كوري سكي كما أخو إقائد التأصيل علم أصول الفقه قايد دا أي فتر دون قائدة كما قائد كسكورا لسنكي إذن دا أي ونن yana da littafi yana da muhimmanci kwarai da gaske to don haka za ku ga irin waɗannan abubuwa da ake sawa cikin shari'a waɗanda wasu da asali da shari'a tun da mun yi bayani kan wannan har an ka ce min wata izzana da da sun ka kawo kaga kamar al-isra'iliyat da sun ka zo sun cikin littafan qur'ani aka sa cikin tafsiri da kuma a cikin hadisi wanda na faɗa akwai littattafai guda biyu littafin al-isra'iliyat na abu shuba da kuma al-isra'iliyat na abin hussein zahabi an gane ko wanda kuma mu'asir ne ba wancan zahabi ba wanda ya gabata don haka su al-isra'iyya ne idan muka diba ba su ya cikin masadir tafsir domin ana tafsirin qur'an bil qur'an ko tafsirin qur'an bil hadith ko tafsirin qur'an bi aqwali sahaba an gane ko ko tafsirin qur'an bil ijtihad ko tafsirin qur'an bil lugha to ina ina za a sa isra'iliya kaga ba su ya rikicin wannan sai dai abin da ya tabbata cikin shari'a mu ya tabbata mu gaskatar da shi wanda ya don ƙarya ne mu karyatar da shi mun samu nasi wanda ba samu ba mu kai mu kawaici mu tsaya mu bar shi a matsayin ba mu cewa gaskiya ne ko ƙarya domin muna buƙatar abin nan sannan duk lokacin da mutum zai zo wato ya hankalta ma in tafsiri za ka yi shin nassin da kake so nassul ladhi turidu an tufassira bihi alkitab ya inganta ko bai inganta ba annasul mufassar shin ya inganta alqur'ani sai an tabbatar da wanga qira'a ta tabbatar ta ce to nassin da za a fassara ta da shi in alqur'ani ne a tabbatar da shi ma qira'a ce tabbatatta in kuma shadda ce a faɗi cewa ta zo ne wajen bayani ne kake son kai da ita in kuma hadisi ne a tabbatar da ya inganta nafsul mufassir wal mufassar sannan kuma ka'ida da za a amfani da ita a tabbatar da ka'ida ce ingantatta kamar qawaid na al'am wal khas ko al mutlaq al muqayyad da kuma al abin nan al mujmal wal mufassil an gane ko ko kuma wato in qira'at ne a tabbatar da sun inganta da alaka tsakanin waɗannan qira'at ko annasi wal mansukh kaga dole sai ka san su lokacin da zaka yi tafsiri kowace aya ka dora waɗannan ka'idodi guda biyar karkashin ta ka gani in babu ɗaya daga ciki in kuma dukkan su nan sai ka yi tafsiri da su wannan zai taimaka maka wato kwarai da gaske kuma bayan wannan sai ka yi rabtakin wato tafsiri da sauran ilmummuka kaga qur'ani cikin shi yana an zo za a yi bayani akwai ka'ida ta akwai abin da shafi ilmun nahwu akwai abin da shafi ilmun sarf akwai abin da shafi ilmul balagha akwai abin da ya shafi wato adab yadda laraba suke zance ka sanyi saboda da fasara alkur'ani akwai abin da ya shafi ilmin luga ko fiqhul luga asalin luga yadda qur'ani ya bayani asalin luga da kuma irin hikimar da a cikin luga ta alkur'ani ta fiqhul luga ko kuma ilmin luga da suke kiran shi a zamanin nan sannan kuma ka karanci ka'idodi na shari'a sai zaman to kai rabtakin kuma mas'ala da zamanin da muke ciki to wannan yana daga cikin abin da ya kamata a ce wato ɗalibai suna hankalta mishi kuma tasirin ƙa'idodin usulul fiqh a cikin tafsiri a cikin mahadisai a cikin shari'a a cikin aƙida ko wace ƙa'ida da yadda take yin tasiri domin duk abin da zaka karɓa na aƙida ka san dalilansa na ɗan dai ba da misalai ne ga 'yan uwa saboda ɗaliban ilimi a zage damce wato wajen sanin masadiru المصادر ده المراجع ده القواعد مصادر التفسير قواعد التفسير الكبرى أصول التفسير كي كيفية التفسير ده أبن دي كما ده هكا الله يتمكي مو to yan uwa musulmi wannan ita ce mas'ala ta da malam ya kawo ta karshe a cikin suratul hajji a cikin littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab mun dan ƙara bayani ne wato a karkashin wato wannan wato mas'ala to yanzu za mu dawo ne a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi a mas'ala ta 723 a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yake cewa fa in kila idan anka ce ainal mathalul madrub ina misalin da aka buga fi qaulihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la ya ku mutane an buga muku misali ku saurare shi a suratul hajj aya ta 73 wal mazkuru ba'dahu abinda anka ambata bayan shi an gane ko wa huwa qawluhu ta'ala shine fadar Allah subhanahu wata'ala innal ladina tad'una min dunillah lalle waɗanda kuke ambato waɗanda ba Allah ba an gane ko shikenan sai anka cigaba da bayani lan yakhluqu dhubaban ba za su iya halitta koda tamkar koda ba duk duniya ita ba za ta iya halittar kuji ba to dan Allah ya buga misali da kuji ko da sauro wa ya iya halitta sauro wanda yake rena abinci masara ko rogo wa ya iya rogo ya halitta rogo ko ko ya halitta masara an gane ko Allah ce to waɗannan gumakan ba lan yakhluqu dhubaban ko da mutanen da kuke roƙo ne ko mu ce an haɗa da gumakan da waɗancan lan yakhluqu dhubaban ba sai ya halitta ko kuji to kina musancanci bauta ba musancanci abauta musu ba wala wajtama'u lahu ko da sun haɗu kowa ya kawo tashi dubara wa in yaslubuhum dhubabu shay Allah yastanqidhu minhu in in wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhu minhu idan kuda ya sabce musu wani abu ba za su iya kwato shi ba gumci dan kuda ya zo ya dauki wani abu wanda ake kansa ba zai iya ba dan adam dan sai kuje ya sabce wani abu kansa ba zai iya ba in ma mun ce koda sun shafi mutane yan adam sai Allah ce da ufa talibu wal matlub at-talib mai nema da ufa ya raunana wal matlub wanda ake nema gare shi duk dai matace wato ya kare ga waya ko kuma waɗo saniya guzuma kenan ya kunci uwa kunci kamar yadda bahaushe yake cewa ma'ana dai ba wanda zai iya taimakon wani to malam yace to ila akhirihi har abin da yazo karshen wannan ayar da anka ce innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u la wa in yaslubuhum wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhu min da'af at-talib wal matlub malam yace bar huwa kalamun mubtada'un shi innal ladina tad'una min dunillahi magana ce wadda aka fara an gane ko mustaqillun bi nafsihi ta zamanto mai zaman karan mai zaman karan kanta ma'ana nan da aka ce an buga misali ga ba aka misalin ba ya ayyuhan nas ya ku mutane doriba masalon an buga misali fastami'u lahu ku saurare shi to ana jira a misali sai aka ce innal ladina tad'una min dunillah wanda kuke ambato inda ba Allah ba qulna za mu ci as-sifa amsa injimalin as-sifa wal qissatul ghariba abinda ake nuhi da as-sifa sifa wal qissatul ghariba da qissa mai ban mamaki aw al mustahsana wadda ko mai kyau wadda mutane suke ganin kyaunta to san ma masalan ana dokar ta misali a cikin yaren larabci wa minhu qawluhu ta'ala yana daga cikin fadar irin wannan masaluhum kenan qissar su munafiqai ko misalin su kamar salil ladhi istawqada nara kamar wanda ya hasa wuta fal ma'ana abinda ake nufi yuthbitu fal ma'ana yathbutu bi sifa ma'ana abinda ake son a tabbatar an gane ko yathbutu yana tabbata bi sifa ne da sifa wahiya kenan shine fal ma'ana yathbutu bi sifa ma'ana ya tabbata ne ga sifar gumaka da an kace yudriba mathalun wahiya ajzu sanami an khalqi dhubab shine cewa gumaka ba za su iya halittar kurji ba wastinqadi ma yaslubuhu ba za su iya tsamike ba ko kamu abinda ya zare ko ya dauki kenan sai da mutunan sifar kuda ce da sifar gumaka ake son a buga misalinta wa qila malin yace a a huwa isharatun ila qawlihi ta'ala wadansu malamai suka ce nunu ne zuwa ga fadar Allah subhanahu wa ta'ala mathalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya misalin waɗanda sun kariki majibinta lamari waɗanda ba Allah ba kamar salil ankabuti kamar dai gizo-gizo ne ittakhadhat baita wanda ya riki gida kenan shi ne aka ce duriba masalun fastami'ula sai aka ce ku saurara kuma sai ba a yi bayanin sa ba wa inna ma abhamahu huna me yasa Allah bai kawo shi anan ba Allah ya kawo shi a jumlace huna ko ya boye shi li'annahum kanu la yasquna ila sima'il qur'an domin ba sa sauraron alqur'ani wa li hadha qalu don haka ne suka ce la tasma'u li hadha alqur'an kar ku saurari wannan alqur'ani wal ghaw fihi wato ku yi yaya an gane ko ku yi rashin mutunci ku daga murya la'allakum taghlibun da saboda ku rinjaya suratul fussilat ayata 26 an gane ko wa kanu yuhibbuna al-amsal amma sun kasance suna son misali buga misali ko sifanta wasu abubuwa fa dhukira lafzul masal sai an ka ambaci kalima ta masal istidrajan lahum ila sima'il qur'an dan ajasu ajasu kadan kadan har su saurari al-qur'ani wal isgha'i ilayhi saboda su saurare shi kina an ce duriba masalun ku saurari wani misali fastami'u la ku saurara to kaga tunda suna jin ana suna jin dadin abu ga misali sai suka kashe kunnan su sannan sai aka ce innal ladhina tad'una min dunillah domin inda an ce ga magana alqur'ani sai su ce musu yadda alqur'anin ba wani lokacin su yi wato bakan magana zuwa ga alqur'anin da kuma wanda yake da alqur'anin da kuma wanda ya zo da alqur'anin to shi yasa sai aka yi wannan amma almuhimmu anan za mu dauka cewa wancan misali na sai mun dauki cewa suratul ankabut ita sauka kafin suratul hajji tunda ana ganin suratul hajji madaniya ce a wani abin nan amma in mun dauki makiya ce sai mun samu dalili da cewa suratul hajji ita ce wato suratul ankabut ta fara sauka an ka da misalin gizo-gizo suna gudu sannan aka ce cikin suratul hajji dori ba matsalun kinan ya tabbata dukkan su in madaniya ce suratul hajji makiya ce suratul ankabut nan babu matsala suratul ankabut kenan ita fara sauka amma in mun ce dukkan su makiya ne a wani ra'ayi daga cikin ra'ayukan malamai to kenan sai da manto sai an duba a gani shin cikin makiya da makiya ce ta fara sauka to in mun dauki ankabut ta fara sauka ko da suna makiya to kuma sai mun gani cewa wanga da aya ta masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya ka masalul ankabut takhadhu baita ta fara sauka sannan wannan aya ta sauka saboda ko da sururin sun zamanto a makiya makiya ne kuma ko da suratul ankabut misali ita fara sauka sannan ankabut sannan suratul hajj ta sauka ba shi ke nuna dukkan ayoyin ankabut su suka fara sauka ba sannan ayoyin suratul hajj suka sauka wani lokaci sai ka iske waɗansu ayoyi na wata sura sun sauka an dakatar da saukar da ita sai aka saukar da wata sura aka saukar da waɗansu ayoyi sannan aka saukar da waɗansu to dukkan irin wannan yana buƙatar bincike mai yawa dole sai an bi a hankali wajen tattaunawa a mas'ala ta wato ilimi amma da dole ba masalun ba sai mun ce an shafe shi ba a'a wannan innal ladina tad'una min dunillah mun dauki shine misalin ba wancan wanda an faɗa cikin suratul ankabuti ba kenan da aka ce duriba masalun an buga misali fastami'u lahu ku saurara innal ladina tad'una min dunillah ay masalul ladina tad'una min dunillah an gane ko lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la fi ajzihim kinan an shafe waɗansu abubuwa wanda za a kaddara dan saboda misalin ya bayyana misalin waɗannan gumaka da kubauta ma wajen kasa wasu sai aka bada misalin to wannan haka ne ya kamata dai a yi taujihin wannan wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 724 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah bai sanya muku kunci ba a cikin addini an gane ko suratul hajj aya ta 78 ma anna qata al yadi tare cewa yanke hannu allati tusawi khamsata alafin wadda tana kai wato wato dirha khamsata alafin dirhamin hannu tsadarsa diyarsa ta kai dinari dubu biyar bi sababi sarikati asharati dirahim amma kuma sai a ce an yanke shi dirhami guda goma an gane ko ko rubu dinar kenan harajun akwai kunci fi dinar cikin addini in haka hankalta diyya a ce sai an biya kusan abin da ya kai dubu biyar na dirhami nan kuma a ce a'a dirhami goma an yanke ai akwai tsanani wa kaza rajulul muhsin kamar haka ne kuma jefe mutumin da yake yayi zina idan ya taba aure kuma ko mace ta taba aure kuma an sayi sado aure ba wai kawai an yi auren ba bi sababil بسبب الوضع مرة واحدة إن دي هيا تبقى كاكر ما تدي أورا دوي متمن دي أوري متشي بي بي سوسيكون شير أوري با dan ya sake ta an yayi zira wannan hukuncin bai hawan shi na jefewa wa wujubu sawm shahrayn mutatabi'ain kuma mutun ya azumin wata biyu jere bi sababi iftar yawmin wahid saboda yayi yayi budin ya karya azumi daya min ramadan na ramadan bi wata in ya take mata mutumin da yayi take mata sai yayi azumin wata biyu kuma alhali azumi ɗaya ya kari ina fata an fince ni wasu malamai sun ce za a yi kiyasin ma ko da da gangan ya karya azumi wasu suka ce a'a wajen wato kwanciya ɗaya ne amma abin da ya shafi cin abinci da gangan shi wannan mutum ya karya azumi sai dai ya ranka azumi ɗaya waɗansu suka ce nan ma tun da ya yi intihak na hurmatu ramadan malamai suna da sabani shin shi wanda ya jima'i me yasa aka ce abin nan ya yi azumin wata biyu waɗansu malamai suka ce saboda jima'in ne da ya cikin watan ramadan sai da wata hukunci ya shafi jima'in ne kawai wadansu malamai suka ce a'a saboda ya keta alfarman watan ramadan kenan da wanda ya ci abinci da wanda ya yi jima'i duk sun keta alfarman watan ramadan shi yasa malamai kuke jin suna sabani a tsakankanin wannan mas'ala din wasu ci cin abinci ma sai an yi wata biyu wasu ce a cin abinci za ka yi azumi ɗaya ne kawai kuma hadisi wanda yake nuna cewa mutum idan ya karya azumi da zai yi azumi ɗaya ne amma da zai maimaita shi da zai yi azumi iya tsawon rayuwarsa da ba zai biya da wannan laifi ba malamai suna ganin wannan hadisi akwai wato rauni gare shi sai dai a ce wanda ya aikata wannan ba tabbaci bane ya samu gafara Allah subhanahu wataala kuma ganin karin zurmi karmi yana kai mutum ga halaka ballantana shi kuma azumi yana cikin rukunnan wato musuluncin mutum kenan mutum yana wasa ne da rukunnan addininsa idan yana karya azumi musamman na watan Ramadan ba na nafila ba to malam yace to dai waɗannan abubuwan yin azumin wata biyu idan mutum ya sadu da matarsa a cikin watan ramadan wal mukhataratu bin nafs mutum ya dauki ransa yayi kasada da ransa shine mukhatara mutum ya dauki ransa ya kada wal mali da dukiyarsa fil hajji a cikin aikin hajji wal umrati da umra musamman a wancan lokaci da yake suna tafiya akan hanya ne babu jirgin sama wanda babu tsaro akan hanya to kuma ko yanzu zaka iske ba ko ina dai akwai tsaro domin ba kowa ke zuwa ta jirgin sama ba akwai masu zuwa ta ƙasa akwai masu zuwa ta mota mana ce kullu zalika harajun bayyinun akwai wato haraj an gane ko akwai kunci bayyinun wanda yake bayyananne nan bal ma wajen jihadi ya kamata a yi zancen mukhatara bil nafs idan an tafi wajen yakin musulunci to sannan kuma mutum ya je wato ya ɗauki dukiyarsa don saboda je aikin hajji yana iya haɗuwa da matsala domin akwai masu sata kun yanzu ko a can makka yanzu za ku iske akwai masu kai barayi waɗanda su aikin su shine su yi sata ga alhazai Allah kai mana tsari to waɗannan abubuwa dai a zahiri sai aga kama suna da wahala to me me amsar da za a bayar qulna za mu ce al muradu bid dini abinda ake nufi da addini kalimatu tauhid kalimatu tauhidi fa innaha domin ita tukaffiru shirka saba'in sana tana iya yaye ma mutun kankare ma mutun shirka ta shekara saba'in mutun ya shekara saba'in yana shirka da ya faɗi ta shikenan sai Allah ya yafi masa wala yatawaqqafu ta'thiruha ala al-imani aikin ta kuma ba sai wato an fara da imani ba wal ikhlas da ikhlasi 70 sanatan shekara wato 70 an gane ko kenan aikin ka an gane ko ba sai ya tsaya ba akan sai kai imani da ikhlasi shekara 70 ka kama tunda shekara 70 kai kana shirka kowace shekara kai ta kalmar tauhidi kalmar tauhidi sai ya zama to daidai kenan sai ya zama to son daidaita ba haka ake nufi ba wala ala an yakuna al-ityanu biha fi baitillahi ta'ala kuma Allah bai ce wannan kalma ta tauhidi ba sai ka zo da ita cikin mi wato ba dole ba sai shekara saba'in da kai yi shirka misali ga wanda muka ce shekara saba'in kuma ba dole ba ne Allah ya ce sai ka je bakin Ka'aba ko ko cikin masallacin Makka au fi zamanin ko ko a'a sai cikin zamani kaza zaka faɗe ta au makarin ko cikin wani wuri muayyan wanda an tantance shi a'a ba a keɓance ba kenan wannan kalmar tana da sauki ba Allah bai sanya muku kunci ba duk shirkar da mutum yayi duk kafircin da mutum yayi da ya faɗe ta da ya yi imani da ita ya san ma'anar ta yayi aiki da ita ya yi da zai aiki da ita tun daga nan shikenan ta rubutar da duk abin da ya gabata ba a ce sai kai adadin shekarun da kai kana shirka ba kana faɗa ta sannan ka zama imani ba a ce sai wuri kaza ba ba a ce sai zamani kaza ba shi yasa nake kira zuwa ga ƴan uwa musulmi idan mutum yana son musulunta to ai gaugawa ya samu ya shiga musulunci kada wani lokaci wasu ce mutum yana son musulunta sai ran juma'a alhali ko shi asabar ne misali ya ya faɗi wannan magana to in kafin juma'a ta zo ya mutuwa kaga wannan sai ayi asara da haka idan dai mutum ya ce yana son musulunta a dubi sallah mafi kusa in ma ce masallaci ne ake so ko kuma a bashi kalmar shahada ya musulunta in ya so sai in ya je gaban mutane sai a je a sake maimaita a nuna musu wani musulmi ya musulunta dan saboda musulmi su ƙara farin ciki in kuma yana neman taimako akwai wanda za su taimaka mishi sai su taimaka mishi wallahu ta'ala alam waƙila waɗansu ka ce almuradu bihi abinda ake nufi anna kullama ya ƙa'u fihi al-insanu min adh-dhunubi duk abinda dan adam ya afka cikin shi na zunubai wal ma'asi da sabon Allah an gane ko yajid yajidu lahu makhrajan yana samun mafita fi shari'a cikin shari'a bi taubatin ko ya tuba aw kafaratin ko yana da kafara aw rukhsatin ko ko Allah ya sauƙaƙa mishi an gane ko rukhsa misali an ce rukhsa haramun ne mutum ya ci ya ci mushe ko masai yana cikin daji to sai Allah ce a'a faman turra fi makhbasatin ghayr mutajarifin li ithmin fa inna Allah ghafurur rahim wanda ya zamanto ya ci da su yana cikin matsala an gane yunwa za ta halaka shi da cikin daji babu komai sai mushe ya ci mushe kin to wannan ana kiran shi rukhsa ina fata mu ce kenan dai ba yadda za a yi ka samu wata matsala a shari'a a ce ba Allah ba zai karbi tubanka ba ko ba ko ce ba za ka kafara ba in ba abu ne wanda in abu ne wanda ake cewa ka tuba ka tuba in kafara ce a ce ga yadda za ka kai kafara ko kuma in rukhsa ce ka shiga cikin tsanani Allah ya halatta maka abin da yana haram kafin ka samu ka fita cikin wannan matsala waqila waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi ba a sanya kunci ba ga mutane kenan almuradu bihi fathu babi tawbati lil muznibin Allah ya bude kofar tuba ga waɗanda suka yi zunubi an gane ko wa fathu abwabir rukhasi lil ma'dhurin an bude kofar rukhsa wato wato saukakawa lil ma'dhurin ga masu uzuri idan baka iya yin tsayuwa kai sallah sai ka yi ta daga zaune halin da kake iya yi misali wa shuru'il kaffarati an gane ko wal urushi wad diyat wa shuru'il kaffarat sannan kuma an shar'anta wato shuru'u jam'in na shari'a kenan wato an shar'anta kaffara wal urushi wad diyat al urush shine bada diyya an gane ko shine al'arsh diya wa diyata da diya duka kuka sa abubuwa ne guda duk da ke galibi in ka ji an ce al'arsh wani lokaci ba da al'arsh ba da ainun al'arsh da alhamza suna nufin ba da diya galibi diya suka ji ana amfani da ita ne galibi wajen wato abin da yake ya kai mutuwa arshil jinayat kuma abin arshil jinayat abin da bai kai rauni wato diya wanda bata kai wato mutuwa ba kenan to jam'in ta sai a ce urush an gane ko to don haka da alhamza ne waƙila to waɗannan abubuwan da Allah ya buɗe ƙofa shi ne Allah bai sanya kunci ba kenan Allah ya sanya maka mafita waƙila waɗansu sun kace almuradu bihi abinda ake nufi da shi nafiyul haraji kore kunci alladhi kana ala bani isra'il wanda can bani isra'ila su suna da kunci an gane ko min al-isri na abubuwan da anka nauyaya akan su wata shiriri da tsanantawa muku sai Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke muna duk dai malamai sun yi magana daban-daban kaji kai abin da ake nufi game da wannan wasu sun ce kalmar tauhidi ce saboda za ta mai sauki ce ba a sanya maka kunci ba inda ka shiga musulunci waɗansu suka ce a'a duk abin da ka fada cikin shi Allah ya sanya maka mafita wasu suka ce a ko bude kofar tuba ce da kuma kayan wato da kofa ta sauki ga waɗanda suke suna da uzuri ko kuma a'a Allah bai sanya mana bai sanya mana kunci ba irin yadda sanya ma wato mutanen da suka bace mu domin su an ce wato abin nan rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina kuma kamar yadda yazo cikin suratul araf wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim ko wa yad'u anhum asarahum a qira'ati ibnu amir to wannan shine kuncin da ake nufi ko kuma a ƙarshe abinda za mu ƙara a ƙarƙashin wannan matsala shine cewa a'a shi abu in za a yi masa hukunci za a yi masa hukunci ne a jumlace duk da yake waɗansu abubuwa suna da nauyi to ta nan sai a duba cikin musulunci in an kafa hukumce hukumcen musulunci za ka iske waɗanda adda nauyi ba su wuce kaso ɗaya ba waɗanda za ka je nauyinsu kaso 99 ba su da nauyi to kenan wannan ɗaya ɗin cikin 99 ciki ko ɗaya cikin ɗari in an ka kamanta shi da 99 ai ba abu bane mai nauyi wannan muna iya ɗaukar wannan saboda yanzu zamani ne wanda ana yawan suka game da alkur'ani ana yawan suka game da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ana yawan kawo shubha gare su ana yawan kawo shubha cikin shari'a ta musulunci ana yawan kawo shubha cikin tarihin musulunci da kuma hukunce hukuncin musulunci to galibi inda suke kawo in ji malamai kamar yadda malamai suke cewa suna kawo shigohi ne ga abubuwan da suke da alaka da haddi ko kuma abin da yake da alaka da wato jihadi kisa waɗanda abubuwan da suke yawan suka zuwa ga musulunci gare su ina fata ana fahimta ta ko kuma bautarwa tun da jihadi akwai bautarwa tare da shi da wani abin da ya kama da haka to waɗannan abubuwan da suke faɗa dole sai musulmi sun tashi menene hikimar jihadi menene hikimar haddi menene hikimar misali in an kama mutum a da shi bawa misali a cikin yaƙi na addinin musulunci menene hikimar waɗannan abubuwan a tashi bayani da su don saboda a gane in an hankalta in an kalli karkonsu suna da amfani sannan ma in an hankalci akwai wuya gare su amma kuma su ga musulmi suna da amfani in ya aikata ya yi kuma yadda Allah ya ce kuma don Allah sannan kuma a'a waɗannan abubuwan ko da ana ganin su da nauyi in an hankalta ma hukunce hukuncin musulunci kashi 99 masu sauki babu wata matsala kuma duk abin da an ka ɗora ma in wajibi ne a kanka aka ce an ɗauke maka idan mi idan ba za ka iya ba wannan yana daga cikin mahasinul islam mahasinul shari'atul islamiyya yana da kyau a rinka karantar da irin waɗannan musulmi su fahimce su mahasinul islam khasa'isul shari'atul islamiyya mahasinul shari'atul islamiyya abubuwa daban-daban duk sai Allah ya ce a'a kaza na ɗora in an kasa ina ɗauke kaza na ɗora shi yasa sai ka huta ba za ka sha wahala ba abinda Allah bai dora maka ba yanzu matasa da suke ɗaukan makamai su ce sai sun kafa daula ta musulunci kai da baka da karfin da zaka yakar su turawan amma ka yadda su baka makami ka je ka kashe musulmi ɗan uwanka me yasa su turawan ba zaka yake su ba kenan ka san can ba zaka iya ba nan da kasashe musulmi da akwai rauni kaga wannan yana nuna maka cewa Allah bai dora maka ba yanzu irin wannan jihadin irin jihadin da aka dora maka hudu ka bashi to Allah ya kyauta in uwa musulmi yana da kyau mu fahimci irin waɗannan ababen don saboda fahimtar tahiyya ta duniya da kuma fahimtar addinin musulunci Allah ya taimake mu mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 500 700 afwan da 25 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce millata abikum Ibrahim hanyar babanku ne annabi Ibrahim wa Ibrahim salawatullahi alaihi annabi Ibrahim tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi an gane ko aminci Allah ya tabbata a gare shi lam yakun aban lil ummati kull lam yakun aban lil ummati kulliha ba baban al'umma bane gaba daya ma'ana da anka ce millata abikum Ibrahim babanku annabi Ibrahim to ya annabi Ibrahim ba bai haifi kowa daga cikin mu ba daga cikin al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulna za mu ce huwa abu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi baban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne ko ba haka ba an gane ko fa kana aban li ummati sai zamanto baba ne ga al'ummarsa tunda ya zamanto baba ne ga wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ko manzon Allah sallallahu alaihi tamkar baba yake gare mu annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum an gane ko matan shi tamkar iyaye ne fil hurmati wat tawqir to shi kuma ai matsayin baba yake da ke Allah ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin bai kasance baban ɗaya daga cikin kuma na adalfin waɗanda ba shi ya haife su ba amma matsayin baba matsayin shi ma yafi na mahaifa ina fata ana fahimta ta to tunda baba ne ta wannan fuska ga annabi sallallahu alaihi wa sallam to baban al'ummar sani tamkar baba ne kenan li'anna ummatar rasuli domin ita al'umma ta manzo bi manzilati auladihi suna tamkar kamar ƴaƴansa min jihatil atfi ta fuskar tausayi nan ba atfu na nahau ba atfu na tausayi ake nufi wa shafaqati da kuma wato abin nan ash-shafaqa tausayi da kuma shi ma dai ash-shafaqa galibi dai tana nufin wato tausayawa yace hada in kana al-khitab li amatil muslimin amma wannan fassara da kuma wannan ra'ayin in an tafi cewa da an kace abikum khitaban li amatil muslimina in ya zama to ga dukkan musulmi ake nufi da aka ce millata abikum abikum ai ana nufin almuslimun ku musulmai wa in kana lil arabi khassatan in kuma laraba ne ake nufi da aka ce millata abikum saboda lokacin da alqur'ani ya sauka nan ba kabilanci ne za a yi ba ana nufin lokacin da alqur'ani ya sauka waɗanda suke cikin addinin musulunci a wannan lokacin da yake magana akan da su su ne larabawa din an gane ko domin in mun ɗauki suratul hajj makkiya ce to ai nan a wannan lokaci babu labarin waɗanda suka shiga musulunci kilan sai su bilal sai zama to min babu taglib ne kenan mafi yawancin waɗanda suka shiga su ne ake magana da su millata abikum ibrahim fa ibrahim abul arabi qatibatan shine uban laraba gaba ɗaya domin shi ya haifi isma'il isma'il kuma daga gare shi ne wato shi daga cikin tsatson wato larabawa kenan kenan sai zama to shine baban su gaba ɗaya kuma shine ma baban yahudawa domin shine baban annabi ishaq an gane ko wato shine baban annabi ishaq annabi ishaq shi annabi yaqub annabi yaqub shi ya haifi waɗannan ƴaƴa guda goma sha biyu na bani isra'il na yahudawa ina fata an fahimta to kenan sai zamanto in mun ce nan larabawa ake nufi domin akwai nasaba a tsakankanin shi da su in kuma an ce dukkan musulmi saboda duk wanda ya ɗauki wannan aƙida ai baban su ne kina kaga aka ce millata abikum dan saboda su laraba su san wannan asalin wannan addini na baban su ne annabi ibrahim shine aka zo da shi in kuma an ce millata abikum in ma dukkan musulmi muka dauka saboda musulmi su san cewa addinin da suke akan shi addini na annabi ibrahim dama musulunci ne duk annabi Allah ya zo da shi إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين to wannan shi ne abinda malam ya kawo karkashin wannan kina abikum wato ko zamiri ya koma zuwa ga musulmai gaba daya ko abikum ya koma zuwa ga larabawa har wanda bai musulunta ba dan saboda ana kiran sa ne ya shiga cikin addinin asali na babansa annabi ibrahim wanda shine bada ka'aba shine gina ka'aba kinan waɗannan gumakan da aka sanya wato ƙara su ne larabawa suka yi aka zo aka kawo su asalin ka'aba tauhidi ne kenan rusa gumakan da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi daidai ne don kar waɗanda suke cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai mutunta gumakan larabawa ba an ce kuma akwai mutuntawa har ya zo ya rusa musu gumakan su a Ka'aba kaza kaza kaza kaza aka ce a'a wannan ba gaskiya bane domin wanda ya gina wannan Ka'aba shi bai gina ta akan shirka ba annabi Ibrahim kenan ya maida ta ne akan asalin abin da take akan sa dole sai mun tashi tsaye wajen sanin raddi ga wato waɗanda suke kafirai da kuma waɗanda za a yi shubha saboda a yayi wannan shubha ga musulmi su fahimci wato hakikanin al'amarin abin da musulunci ya zo da shi wallahu ta'ala a'lam matsalar mu ta gaba sai matsala ta 726 malam yace fa in qila idan aka ce mata sammana ibrahimu salawatullahi alaihi almuslimina min qablu wani lokaci ne annabi ibrahima mata a wani lokaci ne sammana ya sanya muna suna ibrahimu shi annabi ibrahim salawatullahi alaihi tsira ta Allah tabbata a gare shi almuslimina ya kira mu musulmai kinan sammana muslimina min qablu tun gabani hatta qala Allah ta'ala ha Allah ya ce huwa sammakumul muslimina min qabl annabi ibrahim shi ya sanya muku suna musulmai min qablu tun gabani to a ina ne ya kira mu musulmai shi annabi ibrahim a ina mara yace kulna zamu ce waqta du'aihi lokacin da yayi addu'a kenan lokacin da yake addu'a inda bina ilka'abati lokacin da yake son ya gina ka'aba haifu qala yace rabbana ya ubangiji waja'alna ka sanya mu muslimaini wato musulmai musulmai nan ba musulmi ne ba musulmai ne da shi da ɗansa annabi wato isma'il an gane ko domin an yi mimun kasra an gane ko ma qabla liya'i ta abin nan inna mudhakkaru salim in an kai mata kasara ya koma jam'i in an kai mata fatha ya koma musanna in an ce muslimaini musulmi biyu in an ce muslimina musulmai masu yawa yana da kyau ɗalibi ilimi ya fahimci wannan to rabbana waj'alna muslimaini ba muslimina ba muslimaini laka masu mi kauya gare ka wa min zurriyyatina kuma daga cikin zurriyyar mu ummatan muslimatan lak a samu al'umma mai mi kauya zuwa gare ka an gane ko sai suka ce to na ibrahim ya sanya mu da suna musulmai tunda ya ce wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak kuma da ya ce rabbana waj'alna muslimaini Allah ka sanya mu musulmai na annabi Ibrahim ba wai ba musulmi bane a'a yana roƙon Allah ne tabbatar da shi kuma da ya ce ij'alna umurni ne amma dan al'amru bi ma'anar du'a dan Allah ba a iya tilasta shi ya kamata mu fahimci wannan suratul baqara aya ta 128 fa kullu man aslama min hadhihi al-umma duk wanda ya musulunci cikin wannan al'umma fa huwa bi barakati da'wati ibrahim alayhi salam wato ya samu rubushin da'awa ce ba albarkar da'awa annabi ibrahim addu'a sakinan wa hadha su'al malin yace wannan amsa su'iltu anhu fil madami an gane ko an tambaye ni wannan amsa ina cikin bacci wa ajabtu bi hadha al-jawab fil madami sai da bada wannan amsa cikin bacci kuma ilhaman min Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne ya tusanya mini wannan to kaga malami in ilimi ya shagaltar da shi har cikin bacci ma wani lokacin ilimi yake tunani kaji har ana masa fatawoyi yana bada amsa a cikin bacci wanda kuma waƙe waƙe suka sha mishi kai sai kaji yana bacci yana mafarkin waka yana waka ma bai san cewa wato waka ce yake nan gayi ba to wannan shi ne abin da malam ya kawo karkashin wato wannan amsa din to amma kafin mu karkare tun da mun zo karshen sura kuma lokacin ya fara mana halinsa shine cewa wajen huwa sammakumul muslimina min qablu wanda su daga cikin malaman tafsiri sun ce cewa huwa dhamiri yana komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala ba ga annabi Ibrahim ba domin da an ka ce wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa ijtabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum Ibrahim shikenan wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj Allah bai sanya kunci gare ku ba an gane ko to an ka ce huwa sammakum muslimi da Allah ne sanya muku suna musulmai mi an dalilin waɗanda sun kace sun kace da Allah ya ce huwa sammakum muslimi da min qablu wa fi hadha kuma a cikin wannan to ai annabi Ibrahim ba shi ya sanya mana suna musulmi ba cikin alqur'ani Allah shi ya sanya mana musulmai tun gabani kuma a cikin wannan alqur'ani waɗansu kuma wanda suka ɗauki cewa annabi Ibrahim an gane ko suka ce to wa fi hadha a cikin wannan to ai Ibrahim baya da balle ya sanya mana suna cikin alqur'ani ina fata an fahimce ni sai aka ce a'a su suka fi cewa saboda addu'ar da ya yi ya ce rabbana waje an na musulmai ne laka min zurriyatina to kuma da Allah ya faɗi abin da ya faɗi a cikin alkur'ani to kinan kamar shine ya sanya muna to kaga wannan tawili yayi nisa kwarai da gaske amma dai kafin annabi Ibrahim ma ai sunan musulunci ne a akwai kenan sai ya zamanto ba annabi Ibrahim bane ya sanya muna sunan musulmai asali Allah ne ya sanya sunan musulmai don dukkan annabawan Allah Allah ya kira su musulmai ne wanda yake dukkan addinin annabawa aqida su musulunci ce ba wani annabi wanda ya zo da wani addini wanda ba musulunci ba in kaga yahudanci daga baya ne aka ciccire waɗansu ayoyi aka kakkara waɗansu abubuwa an kai tahrifi an ka ce magana Allah ce haka kiristanci haka ne an ka canza waɗansu abubuwa asalin su duk musulunci ne malamai sun yi bayanin wannan in ka ɗauki annabi nuh haka Allah ya faɗa a cikin suratu yunus musulmi ne watlu alaihim naba nuhin idh qala liqaumi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llah fa ala allahi tawakkalt fa ajmi'u amrakum wa shurakaakum thumma la yakun amrukum alaikum ghumma thumma qadu ilayya wa la tunzirun fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa ala allah wa umirtu an akuna min almuslimin kaji annabi Nuhu haka annabi Yusuf Allah ya ce musulmi ne ya ce rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin sannan kuma annabi Sulaiman musulmi ne tare da wadda ta yi malikatu saba abdullahi sun ce sunanta bilqis amma sunanta bai tabbata ba a nasi bilqis kuma babu nasin da ya kore sunanta bilqis sai mu tsaya dai tsaka tsakiya mu barta dai ba mu sani ba amma dai ya zo cin qur'ani an kira ta malikatu saba domin mai mulki ce a yankin na saba a ƙasar yaman inda yake cewa da za a tura mata wasiqa innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'du alayya wa atuni muslimin sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu aslamtu ma sulaimana lillahi rabbil alamin kaga musulunci ne suke yi annabi isa musulunci ya zo da shi domin hawariya Allah ce falamma ahassa isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun kuma bi annana muslimun a cikin wato suratul ma'ida sai zamanto bi annana kai hatara mai harda alqur'ani bi anna a cikin suratul ali imran bi annana a cikin wato suratu wato abin nan al-ma'ida an gane ko to sannan kuma idan muka duba annabi yaqub da ƴaƴan shi dukkan su musulmai ne ba yahudanci suka yi ba Allah subhanahu wataala ce am kuntum shuhada iz hadara yaqub al maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun kaji dukkan su musulunci suka yi to daga ina kenan yahudanci ya samu asali waɗannan goma sha biyu din dukkan su musulmai ne kuma su ne ake cewa iyayen yahudawa gaba ɗaya to sannan kuma idan muka duba annabi ibrahim shi ma musulmi ne Allah ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushrikin kaga ba wani annabi wanda zuda wato wani addini wanda ba musulunci ba sannan kuma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya faɗa inna ad-dina indallahi al-islam kuma Allah ce duk wanda ya wani addini wanda ba musulunci ba to shikenan wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin to kaga an ce annabi ibrahim shi sun yamma suna musulmai ai annabi nuhu ya gabaci annabi ya a gabaci annabi ibrahim to ya zai a ce annabi ibrahim sun yamma suna musulmai kafin kuma annabi ibrahim akwai wannan kalima ta musulunci shi yasa sai a rinja yadda wato wannan fassara ta cewa huwa sammakumul muslimun muslimin Allah ne sun yamma suna musulmai ba zancen annabi wato ibrahim ba amma shi annabi ibrahim sai dai a ce ya kira mu musulmai da kiran da Allah subhanahu wataala ya yi muna in mun faɗi wannan tana yiwa abin ya zo da wato dan sauki yan uwa musulmi wannan bayani shine karshen suratul hajj a cikin waɗannan littattafai guda biyu insha Allah ta'ala nan za mu dakata sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu ta'ala ya kaddara ya ba mu iko akwai rayuwa za mu zo mu dora akan inda muka tsaya za mu shiga a cikin suratu al-mu'minun da izinin Allah subhanahu ta'ala a darasin mu na gaba abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh